إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا سافير جمعة daya ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1443 wadda wannan ya zo daidai da kudu ga watan march shekara ta 2022 miladiya mahadu a waɗannan a wannan makaranta ta mu'assasatul manar li akibatil mannan li ilmi wa ta'abbudi wal ikhlas in aka ce mu'assasatul manar ana nufin wato makaranta ce ta zaure wadda ke karkashin waccan nan da'awa tamu muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya kiyaye mana ita to tun ana aji kwara ɗaya har ajujuwan kuma suka zanto ajujuwa ne daban-daban su shine muka haɗu dukkan waɗannan ajujuwa don mu yi wa kanmu faɗa mu ja kunnen kawunanmu daga abin da malamai suka rubuta mana a cikin littattafansu mu ƙara ba kanmu horo ɗoriya akan horon da muke samu na ƙarfin imani da tarbiyya duk lokacin da mutum ya zanto yana karatu amma babu ingantaccen tarbiyya tare da shi to wannan karatu na shi kabe da muka sha faɗa faljahalu khairun minhu har gwanda jahilci da shi so muna fatan Allah ta'ala ya ƙara tsare mana martaban wannan aji wannan makaranta namu na zaure mu'assasatul manar li akibbatil mannan lil ilmi wat ta'abbudi wal ikhlas Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu so mun ɗauko littattafai guda biyu da manufan mu karanta su ga ɗaliban wannan aji kaɗai wato karatu ne na ɗaliban da ke karatu a waɗannan haɗakan ajujuwa na ainihin almanar shine muka tsara wannan karatu na musamman da manufan isar da waɗannan saƙo ko saƙuna waɗanda za su ƙara dakar da zuciyarmu kan bin Allah da annabinsa kan tarbiyya ta addinin musulunci domin makaranta nan ne ake sa ran a sami ingantacciyar tarbiyya a lokacin da mutum yake karatu kuma sai ya rasa natsuwa ya rasa tarbiyya ya rasa biyayya ga iyaye da magabatansa da sauransu to babu shakka wannan karatu na shi zai zanto yana da karancin fa'ida lallai a rika samun bambanci tsakanin wacce ta aure ɗalibin ilimi da da ta auri sauran gama garin gari in har wani magidanci ya wanke ya sai ba wani ɗalibin ilimi mai zuwa makarantar almanar misali ina zuwa makarantar zaure ana karatu da shi sai aka samu wani magidanci sai ya wanke yarinya sai ya bashi sai kuma ya ƙara wanke yarinya sai ya ba wani zallan ɗan kasuwa wanda shi baya zuwa makaranta to an fi buƙatar a ji tofin alasan barka tofin madalla daga ɓangaren wannan ɗalibin ilimi sama da yadda ake jin tofin madalla ɗin nan daga ɓangaren zallan ɗan kasuwa ɗin can ɓangaren zallan kafinta wanda baya haɗawa da makaranta don Allah mun fahimci wannan da kyau al'amarin zai zama kaico in har aka sami wancan uban ya ya fi yabawa ya fi tofin yabawa daga wancan wanda yake zallan mai gudanar da rayuwar shi ne ba haɗa da zuwa makaranta ba wannan ko ga rayuwan yana yi gashi yana kasuwancin kuma yana yawa da me da zuwa makarantar addini amma a babin yadda yake mu'amalantar ir mutane da aka wanke aka baki amana to a nan wurin kare ba zai ci ba kare ba zai ci ba to aga wannan karatun shi kawai yana zama cikas ne ma ga addinin musulunci domin za a kalle shi ne kawai sai a ji guyon mutane kana ina yanzu wani zai ce kai ni ba wai shi ba a son yaron shi karatun nan mai zurfi zai zo da yaron sai ce shi abin da yake so ka akwai mai karatu na sallah iya sabbi ka a wucin ce shi ba dan Allah ba ba ya son yaron shi bai karatun nan ba mai zurfi ba shi ba bai son yaron shi zama ustaz me yasa kila yayi rashin sa'a ne yayi mu'amala da wani ustaz din wanda yake dinga kannaba mashi dan khalafa fatawahu taqawahu kun gane ko ɗan irin waɗannan suna nan wanda za a ga karatunsu daban aikinsu daban in karatu kam akwai karatu akwai makaranta akwai kira'a amma in kuka zo za ku yi hudda sai ya fakin karatun gefe guda kawai sai ya cuce ka to sai ka rika ɗauka cewa duk ustazai haka suke an gane ko to ɗaliban ilimi ne su ne za su dawo a kansu da wannan martabar an gane ko su yi tsaya su tabbatar da cewa suna da kyawun ɗabi'u ko abinda suka karanta suna aiki da shi ka zanto kana da haƙuri da matarka kana haƙuri da 'yan uwanka kana haƙuri da danginka da makwabtanka sama da dukkan yadda sauran mutane suke yi an gane in wani in mata ta zungure ta ta zungure shi zai mare ta to kai in taka ta zungure ka kai murmushi saboda kai ɗalibin ilimi ne in ka ce za ka rama zunguri duk gari zai mai sai ka yi haƙuri an gane ko sai ka yi haƙuri ka yi aiki da ilimi karka zanto kana da matsala da matanka kana da matsala da danginka kana da matsala kuma kana ɗalibin ilimi wannan baƙin jini kake jan wa addini don Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu alfarqu baina adawatil shaytani wa adawatil insan wani bambanci ke tsakanin gaba da shaydan yake yi da dan adam da kuma gaba da shaydan yake yi wato gaba da mutum yakan yi da mutum ɗan uwansa wato littafin ma'arikatu shaitan kenan ma'abalin insan an gane ko shafi 295 qala Allah ta'ala Allah ya ce hudul afwa ina ce shafi 200 ina nufin fa a wannan bugun ne dan karbo da saurara a kasar ko wani abu sarkaje su je su kinkimo littafi ce ai bai ma kai shafi 200 ba kaji ya ce shafi 200 da kaza ka قال الله تعالى الله يتي خذ الأفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الله يتي يا كما تكرك ين أفوى إن أمك بديدي بك يا أفوى كي أقولي وأمر بالعرف كي أمني دا أبني كو وأعرض عن الجاهلين كجال جاهلين ما صوتا وإما وإما ينزغنك من الشيطان نزغن in aka samu shaidan ya zungure ka yana so ya ziga ka kan kai wani aiki na barna sai ka ji kana son barna ko ka ji kana son ka zagi Allah ko ka ji kana son ka siffanta Allah an gane ko to da ka ji ɗayan cikin waɗannan fasta izbillahi ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alimun lalle Allah ta'ala mai ji ne masani ne a cikin suratul araf aya ta 199 wa qala subhanahu wa ta'ala har wa yau Allah yace idfa billati hiya ahsan ka tunkuda mummuna da wani ya maka in wani ya cuce ka to kai sai ka tunkuda mummunan aikin da ya maka da kyakkyawa an gane ko shine idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yusifun in wani mutum ya munana maka ya zalunce ka ya cuce ka ya zage ka ya aibanta ka kai sai ka yabe shi ka faɗa alkhairi sa an gane ko nahnu a'lamu bima yasifun mu mun san abin da suke siffanta ka da shi na miyakun kalmomi wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya Allah ina roƙonka ka bani kariya ka tsare ni daga zungurin shedan ko zungurin shedanu wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya Allah ka kare ni kan shedanu su da samun daman halartar inda nake ziga ni ko cutar da ni aya cikin suratul mu'minun aya ta 96 zuwa 97 a ta 98 kala ta'ala Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ba a hada kyawawan halaye da ayyuka da munanan halaye da ayyuka is uncomparative ba a hada su ba ɗaya suke ba an gane ko idfa billati hiya ahsanu in wani mutum ya maka mummuna to kai ka mayar da kyakkyawa gare shi in kana haka ran da duk wani mutum ka lura cewa ya muna na maka kai tattuna hanyoyin da za ka yauta masa in kana haka faɗi dallazi bai na kawo bai na ko a dawatun to za a ga wanda da gaba yake da kai fada yake yi da kai ka annahu waliyun hamim an gane ko ka annahu me waliyun hamim to sai ya zanto yadda ka san wani wato abokinka mai matukar kauna gare ka in dai mutum zai kyauta zai muna maka kyauta masa to za ka yi mamaki shekaru muna karatu a cikin ɗaya daga cikin ajujuwan nan namu na almanar shekaru da yawa an taɓa samun wani mai makarantar allo yana da makarantar allo kusa da inda muke karatu sai yaran shi almajirai sai su kunsa kwata sai su zuba ruwa a ruwan kwata a leda sai su daure sai su rika jefo mu da shi za su daure shi sakwa-sakwa kawai sai ya fado fazam ya bata mana littafa ya bata ya tada mu karatu ya tada hankalin game da muke karatun nan kawai a shiga jefo kwata kaga ko tashin hankali to sai muka tashi kawai muka sai shinkafa a lokacin duniya na kwanci shinkafa ba ta tsada ba lokacin ba tsammanin ta kai dubu goma buhu daya muka sai taliya muka sai manja aka sai aka sa a baro kawai muka tura suna cikin karatun allo su sukan jefe mu da kwata mu kuma da suna cikin karatun allo sai muka yi tunanin mu jefe su rubon shinkafa ana ji ya kowa da allon shi ana ta yi shi kuma ga malamansa nan tsakiyarsu shi ke gaba aka turo shinkafa da taliya da manja da kayan abinci aka taso mala ya taso a gabata ba da gabata ba nan da na aka sassauki aka tsaya aka yi addu'a ya yi tarako ya tarako zai da ci a tsaya tun daga ranar mala ba ƙara jin kwata ba duk inda muka haɗa tsakanin mu da su sai kyautatawa sai sallama sai gaisuwa iddifa billati hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu in ka dauki wannan dabi'an na diplomasiya zai maka maganin da hatta police ba za su yi ma ba wanda yake cutar da kai ko police ko hatta Nigerian army wato kyautawa mutane wani kawai zai sa a gonanka ne zai dinga karyar maka masara a gonanka zai sa ka gaba da karye ma masa to amma la kana zuwa kai sallama da shi ka same ka bashi dubu goma kare karye ma masaran dubu hamsin da aka sai ka bashi dubu goma sai ka ce kawo yaron shi da Allah ka sa shi a makaranta ne mun taba haka da wani mutum a wani kauye can wajen tudun kusa ina noma yana sai yana yawan karye man masara aka bani labari ce wani ne fa gaskiya ai kawai zaka je a tafi da shi gari haka suka ce ba a tafi da shi gari ce a ba wani garin da za a je da shi wani gari tun daga nan ba a ƙara karyan masara ba iddifa billati hiya ahsan an gane ko duk lokacin da wani ya muni na maka kai tunanin kai ya za ka yi me ya za a kyautata masa in kai haka Allah ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim to za a wayi gari yadda ka san ya zama abokinka na kusa yana cin ka a rai amma fa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba kowa ke iya haka ba sai mai hakuri ai ba kowa za a mare shi ya maka kyauta ba ba kowa ne ne zai daka taka shi sannan wayo wai ko ya zaro dubu ɗaya ya baka ba ko in ka lura wani ya raina ka ko sallama baya maka in an zo wuri kawai zai ingije kai wuce a mishi sai kai mai sallama wani a kwana biyu yana ɗaura fuska lafiya kwana biyu kana ɗan motsi a kwana biyu ai bakar kwan kafa haka yake nan ka irgo fararen dubu biyar sai ka bashi in zai shakwana za a kawo wani tsalle yake na ɗaga shi kenan baka in ya haɗu da kai yaga kuma ya koma gefe duk mai da'awa duk ɗalibin ilimi ya ɗauki irin waɗannan ɗabi'u in ka lura cewa in za ka wuce a wani mutum mai yawan zaginka to ka san yadda kai wata rana kai fakin kamar za ka dan sai wani abu in ka hange shi auren ta aka wanda ya aka yi ne to di yadda aka yi ka aika masa kan samu su abubuwa haka ka bashi to sai ka di ya zanto dan jam'iyyar ka duk wani wani wurin duk wanda suke wannan wurin dai ka raka ka rike zuci shi zai ta maka yaki wanda yake da ka dauke ka je ka kulle to ka ƙara kunna wutan wannan gabar an gane ko وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم kaga ba kowa zai iya wannan ba sai masu hakuri qala al hafiz ibn kathir rakimakullah fa hadhihi thalathu ayati ibn kathir ce kaga ayoyi uku kenan akwai a cikin suratul a'raf akwai a cikin suratul mu'minun akwai a cikin fussilat waɗannan ayoyin guda uku laysa lahunna rabi'a ba su da na hudu fi ma'ana hakan wannan ma'anar na hakuri kun gane ko wa huwa anna Allah ta'ala ya amuru bi masani'atil aduwil insi Allah ta'ala ya ba mu hanyar da ake bisar da gaba in dan adam yana da kai an gane duk dan adam wanda yake gaba da kai yake fada da kai makwabcinka ne ba kwa shiri a wani ne a ma'aikata ba kwa yi to yadda akan bi a mallake shi Allah ya faɗa maka wal ihsanu ilayhi wato musana'a ake mashi musana'a shine a yi aiki don a kyautata masa a samar masa da alkhairi to wannan za ka bisar da gaban da yake da kai wal ihsanu ilaihi kyautata masa yin wannan za ka yi ne liyaruddahu minhu qaba'aku wato at-tayyibul asal dan ka dawo da shi kan ɗabi'arsa ta asali ilal muwalati wal musafat ya dawo yana ƙaunanka yana iya jerawa da kai an gane wa ya amuru bil isti'adati bihi min al aduwi shaytani la muhala amma shi abokin gaba na shedan ba wata hanya da zaka iya mallakan shedan ya daina fada da kai sai dai ka nemi tsaron Allah da shi kawai ka kuma ita ka tsantsan it la yaqbulu musana la yaqbulu musana ata wala ihsanan shi shedan baya karban musana'a duk kokarin da zaka yi wa shedan wai don ka mallake shi ba zai yadda ba kun gane ko wala biyar da za kyauta ma shaidan ba zai daina fada da kai ba wala ya baki gaira halakibni wato gaira halakibni adam shi shaidan ba abin da yake so sai halaka da dan adam me yasa li shiddatil adawati bainahu wa bain adam min qablu saboda kai laifin kakanka ne ya shafe ka hasadar da yake ma kakanka na farko adam to ita ce ta shafe ka to ka'ida kuma kullul adawati qad turjama waddatuha illa al adawata man adaka min hasadi wato duk wata gaba da fada da za a ga wasu ne da kai to in ka bo hanyoyi ana iya daidaitawa amma akwai wanda ba za ka iya daidaitawa da shi ba shine wanda shi ya kulla gaba da fada da kai ne saboda hasada hasada yake maka ya ka mallaki kaza ya aka ce kai ne kaza ya ka zama kaza da haka kawai sai yana jan haushin ka baya son ka to tunda baya son ka ne saboda wata baiwa da wata ni'ima da wata falala da Allah ya yi ma wallahi ba zai dawo ya so ka ba sai ranan da yake ganin cewa wannan baiwan da falalan ta me in yana kallon cewa ya kake da katar rumfa a kasuwa shi kuma ka bar shi da katon tebur rabi da kaya rabi kuma waɗansu ɗin kara kawai an gane ko ya za a kai ka cika shago da kashi kuma ka kale da katin tebur a bakin titi ya kai ka zama babban ɗan kasuwa shi ka bashi yana koli to wannan mutum za ka ta da shi ne kawai in ka dawo ɗan koli irin shi to haka kuma za ka yi ka dawo ɗan koli haka kawai bayan ubangiji ta ala ɗawa kaka an gane ko to shi shaidan gabar da yake da mu gaba ce da ya gina ta bisa hasada shi yasa duk wani kyautatawa baya karba a ƙarshe sai mala yace at-tashkiku fi tauhid yadda shedan yakan sa maka shakka a tauhidi inna tauhida huwa asasul islami wa sarku ko shushame lalle tauhidi shine asalin musulunci an gane ko sannan shine ginin musulunci babba wa huwa sirru fi intisaril muslimin al-awwal wallahi tauhidi jama'a aqida shine sirrin ɗaukakan musulman farko ba su yarda da shirka ba ba su yarda da guru ba ba su yarda da laya ba ba su yarda da bante ba ba su yarda da wuri ba ba su yarda da miyagun aƙidu cikin shi'a jabariya khawarij dukkan waɗannan miyagun aƙidu aƙidun yan boko haram an gane ko duk waɗannan ba su yarda da shi ba wa alayki qamatul wato imbiratidiyyatul islamiyya a haka ne fa tuwa sun musulunci suka tsaya siyasar musulunci ka haka aka kibata ka haka aka kafa ta la'anna ko huwa alladhi huwa alladhi yasna'u rijal dan wannan shike iya samar da mazaje wa alayki madaril islam a haka ne wato musulunci kan wanda yake kai komo ولهذا كانت معظم هجمات الشيطان shi yasa mafi yawancin harin da shedan yake kaiwa muwajjahan nawa hadal asas ku rika lura shaidan wato ya fi kokarin yi wato ya fi kokarin yi atakin imanin mutum ya sa maka shakka ya takin imanin ka ce maka ai a dan daura guru a dan daura laya ai a dan rika zuwa gidajen bokaye dalibin ilimi sai ya inganta tauhidi ba jama'a sai ka zanto mai ingantacciyar aqida kaka yadda da shi'a kaka yadda da duk wata mummuna aqida kaka yadda da ahmadiyya yanzu ran na abun mamaki na kunna gidan rediyo ko ina tafi a mota haka na kunna na kunna rediyo sai na ji wai yan ahmadiyya sun samu dama suna hada aqidan ahmadiyya nace oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu a zariya ake hada aqidan ahmadiyya aqidar ahmadiyya fa jama'an musulmi duk duniya duk duniya ba wata bakar aqida wadda aka kaita kotu aka yi jojin aka yanke hukunci ittifakin duk malaman musulunci cewa kafirci ne zalla daga farkonta har ta, kama aƙidar ahmadiyya har shi'a ba a je an kai ta kotu an declaring ɗinta da ittifaƙin dukkan malamai a matsayin kafirci irin ahmadiyya ba shi'a malaman musulunci ne suka ba da fatwa cewa aƙidar shi'a kafirci ne amma aƙidan 'yan ahmadiyya da ta bayyana wajen 1980 aka sami miza gulam ahmad ya bayyana a ƙasan indiya yana da'awan cewa shi annabin Allah ne Allah na masa wa'ayi yayi ta girman kai yayi ta zurfafawa kan wannan babi ya tara ɗumbin mabiya a ƙasashen larabawa yayi da'awan cewa shi annabin Allah ne a kai shi kotu suka yi mubahala da malamai a ƙarshe mubahala ta ci shi ya mummunan mutuwa tun kafin ya mutu an kai shi kotu alkalai na musulunci suka declaring wannan aƙida a matsayin kafirci yada aƙidan yarda da aƙidan kafirci ne aƙidan kafirci ne yada ta kafirci ne amma sai ga ta ana sa ta a gidan rediyo wala Allah kun kai ma kaji ko aƙidan ɗan ahmadiyya kafirci ne na dan fara bincike akai aka cewa ai suna da wani katon masallaci a sabon gari ‘yan ahmadiyya kafirci ne zalla bakan kafirci ne ya yi da'awan annabta yana cikin almutan nabi'una waɗanda suka yi da'awan annabta a 1908 ya fito ya wannan da'awar Allah ya walakanta shi amma wai har yanzu a shi akwai raguwan gauro na mabiya waɗannan wacce na aƙida kuma ana yaɗa musu fahimtarsu da haka wajibi ne a fito a aiki gadan-gadan kan tabbatar da aƙida na musulunci da yaƙanta abin da ya saba mata ba sauƙaƙawa kan aƙida ɗaliban ilimi kowa ya fahimci wannan a anguwanku tabbas ƙwarar karanta kitabun tauhid usulun salasa kar a sakaci kan abin da ya shafa aƙida ta musulunci da ita ta kan kashe bawa ne ta tabbatar da shi zuwa ga wuta kai tsaye Allah ya tsare qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dalika sarqu fi sakekaini wannan bayyanawa karana cikin buhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala wato kaga duk kiranye-kiranyen nan da ake ta ya kyara ɗabi'u gyara halaye wallahi in baka tsaya ka kula da aƙida ba to a nan kuma sai ka zama ɗan tablik ka san ba ɗan tablik mutane ne masu tarbiyya masu natsuwa ba su yarda da cin haram ba ba su yarda duk wani sabon Allah ba amma su damuwarsu kar dai a ce masu ai kaza kafirci ne ai aiki kaza kafirci ne karka ce aqidar shi'a kafirci ne karka ce aqidan ahmadiyya kafirci ne a zo a hada tunda kowa ya da musulunci eh to to a zo a hada a tafi a haka kar wani ya sata kar wani ya zagi kar wani ya gulma kar wani ya bakar magana kar wani dukkan abin da ya sabawa dabi'a kyakkyawan dabi'a yan tablik kenan wannan aqida ba su nasara akan ta ba sai qutub yace shekarar shi 50 cikin ta sannan ya banci ba ta kashe ko ina ba sai ya dawo shine ya rubuta littafi ya rubuta littafi ya radawa littafin suna wato sun mata daitu muna nan da shi ana sun mata daitu shekara hamsin a da'awarsa kenan a masar da shi da ɗan uwansa muhammad kutu a daina matukan tauhidi a daina batukan aƙida a zo a gyara ɗabi'a kawai a gyara halaye a zauna lafiya kowa ya zama mutumin kirki ya bi uwa ya bi uba a girmama jama'a amma kar a yi maganar aƙida sai da ya shekara hamsin kan wannan da'awar ba ta iya samar da kowa ba don ba da'awar annabawa ba ce da'awar annaba da tauhidi take farawa a tauhidu awwalan ya ummatul islam haka mala albani rubuta littafi da haka ko da muke cewa duk ɗaliban makarantar mu na almanar su zanto masu kyawawan ɗabi'u da halaye to kuma ba cewa muke ai sako-sako da aƙida ba aƙida ita ce a gaba sai an zanto masu ƙarfin aƙida tukuna aƙida ta musulunci ka rike ta danƙon ruko ba sakaci ba yarda da ɗagawa shi'a da ɗariƙun sufaye duk waɗannan wuraren sai ka tabbatar da cewa na kafirci ka tabbatar da kafirci ne wanda yake bid'a ce a tabbatar da cewa bid'a ce musulunci bai ginuwa sai an samu alwala'u wal bara'u duk abin da ake nema a kawo 'yan zamanin nan na interfet na ce ai da musuluncin da kafircin ai duk dai a haɗa kai ai duk dai a tafi ɗaya shi kenan a dai zauna lafiya da aka ga tebur ɗin kiristoci ga na 'yan shi'a ga na 'yan boko haram duk a haɗa wai duk dai a saje da ahlus sunna wannan ba da aure annabawa ba ce mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu da aka duk wanda zai sa karatu a masallacin anguwarsu to ya fara da aƙida ya fara tauhidi mun fahimci wannan an abi hurairah radiyallahu anhu kuma wannan aji na ma'adratan mun karanta usulul salasa da kaina a cikin a wannan aji na na almadar mun karanta da usulul salasa mun karanta da kitabut tauhid mun karanta da mun karanta da tadrijut tauhidul mufid haka ne mun karanta da littafai daban-daban kashfa shubuhat littattafai na aqida alqawaidul musala tun mun karanta da shi a ajin almanar alfatuwal hamawiyatul kubra mun sa wannan kara duk littattafa aqida ba sakwa-sakwa dangane da abin da ya shafi mai aqida ta musulunci qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah yace ya'ti shaytanu ahadakum fa yaqulu shaytan yakan zo wa dayan ku sai yace man khalaqa kaza man khalaqa kaza wa ya halacci sama sai ka ce Allah to wa ya halacci kasa Allah hatta ya kula man halaka rabbaka sai can waya kan halicci kaza can sai ka ji waya halicci Allah to shi Allah yake aka ya samu wani lokaci sai zuciya ta rika so tana so ta gano kunuhun rabbi yanayin yadda Allah yake to shi to Allah to tuntuni to to to to bayan zai ta tuno maka to shi kafin kafin kafin da ka ji ka fara wannan kafin kafin wai kana son ka san hakikanin yadda Allah yake kai maza ka ce a'udhu billahi an gane ko fa idza balagahu in mutun ya kai wannan matakin na neman ya san zatin Allah falle yasta'id billahi to ya nemi tsarin Allah walyantabih an gane ko daga nan ko walyantahe daga nan sai ya daina ya daina wannan tunanin allabtu lil bukhari wannan hadisin lafazin yana cikin bukhari kuma anan zamu dakata saboda kurewar lokaci sai kuma ranan talata insha Allah subhanahu wataala zamu ci gaba da wannan daura da muke na musamman kan karanta waɗannan littattafai guda biyu da manufan ba ainihin ɗaliban wannan aji mai albarka na almanar wato ta horo na musamman kamar nan wani workshop muke yi na musamman don ƙara nan naga aƙida da nan naga tarbiyya da kyawawan ɗabi'u don ya zanto ilimin namu yana amfanar mu a ranar litini muna da karatu na na iƙafin nabe fi hukumar tamse wannan karatun gidan tibin albani tv ne allah ya ƙara masa albarka muka dawo da shi nan masallaci muna yi karatu ne na sitika wannan ga kowa da kowa na mutanen gari illa kawai muna yi muna tare da albani tv suna rakodin kamar yadda yanzu za ku ga masu karatuka ɗin nan muna tare da su su wancan ana yaɗa shi kai tsaye ina tsammanin ko jiya wani ya bugo min waya daga abuja ya ce ce min ya zai ke ya ga program ɗinmu na na batun abin nan na batun fim ya nemi ya zai ya samu littafin so in muka karatu litini wannan karatun da muke na gidan tv talata za mu zo mu ci gaba da wannan karatun insha Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji madaukakin sarki ya mana gamdakatar wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kan akwai wani abu kuma za a ji daga shugabannin ajib akwai malam muhammad tukur shine shugaban ɗalibanmu na almanar gabaki ɗaya muna fatan allah ta'ala ya mana taimako inda wani abu za a ji wajensu wasu alaikum wa rahmatullah wanda baya gurup kuma ya kokari a sashi a gurup ɗinmu na almanar wasu alaikum